بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة, وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya hada mu a yau Alhamis 29 ga watan Muharram shekara ta 1447 wanda ya da 24 ga watan Julai 2025 miladiya. A wannan majalisi na mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab yau za mu tashi babu man jahada shay'an min al-asma'i was sifat wancan karatu mu kanta masala ta takwas ba a babi na waɗanda suke kai hukunci zuwa ga dagutu zuwa ga wani Allah ta'ala mala ya ce a tsamina matsala ta takwas kaunul imani la ya hasulu da ahadin kasancewan imani baya samuwa ga wani mutum hatta ya kuna hawa taba'an lima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam har sai ya zama san zuciyarsa yana bibiyan abin da manzo Allah ya zo da shi na shari'a ya yarda da shi kuma ya karba shi ya bar san zuciyarsa sannan kuma imanin wannan mutum zai cika zai zama yana da imani in ya zama dungurungun jimlatan wa tafsilan baya bin ma'aiki to zai zama babu imani baki da in kuma yana bin sa wasu abubuwa wasu abubuwa ne baya bin sa saboda san zuciya da yarin jaye shi to kaga yana da asul iman amma kuma kamalul iman baya da shi kamalallen imani ne baya da shi babu za a gani a ban shi a ce mishi kafiri ba akwai abin da mutum da amma dai yayin da mutum ma yake son ma ya sa ma Allah ya ce ya yi ba wato koyarwar mazala ta ratsi tukuna sai ya mata tawaye tana ka ba koyaushe ne aka ratsa a ga mutum ya saba dokan manzo Allah ba a ce masa wannan ya kafirta in ya saba dokan manzo Allah yana jin cewa wannan abin ba daidai yayi ba kafirci ne ai afwan sabanin umarnin manzo Allah ne wannan to wannan ya san zulubi yake yake da to wannan kuma yana danda imanin sa za a ce musulmi ne mai sabo amma ya zama yana jin cewa ma shi ba isa ba shi doka ne ba ba wani mutum da zai zo kawai ya dinga ba shi wata shari'a ya karba yana ganin shi ya wuce gaba a ba shi wannan dokan shi irin wannan kai tsayen da ya fita musulunci saboda yanzu yana kaita maza Allah ne kuma ya wannan imani da shi daga tushe ne ya jijigo shi to malam cikamakin wannan wannan maganganun da yayi na kai imani da kai hukunci zuwa ga Allah tare da manzansa kuma a sallama da abin da aka ji manzo Allah ya faɗa sai ya kawo wani babi mai girman gaske ce babu man jahada shay'an min asma'i was sifat babi zai yi magana akan duk wani mutumi wanda ya wato inkari ya musanta wani abu da suka zo daga sunayen Allah da sifofin sa saboda kamar yadda kuka sani Allah tana cewa watan mat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka idan labari ya ga maka gaskiya ne in kuma hukunci ya maka za ka samu adalci ne Allah ta'ala duk abin da zai duk abin da za mu sani gami da shi to sai dai shi abin da ya bamu labari to kuma duk hanyoyin da zaka samu labari ka san wane ne ubangiji duk an toshe maka sai ta hanyar annabawa fa imma yatanakum min hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhur fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'a da ta zo daga wajen ubangiji ya karba to kuma kaga ba zai tsiyace kuma zai bace ba to ta hanyar ba ta hanyar da zaka ce zaka san ubangiji sani da zaka ga girman shi kuma ka bauta masa su ta hanyar annabawa ana iya samun mutum ya ce ya san wato ya ji a rayuwa a jikinsa cewa kawai da ya halitta shi dole wannan wani abu ne fitri wani abu da ubangiji ya sanya a zuciyar dan adam cewa dole zai ji cewa akwai wanda ya halitta shi to amma dan kawai ya san akwai wanda ya halitta shi wannan ba zai bayi ya san girman ubangiji bai san ubangijin da gaske na hakika sai ta hanyar shi da ubangiji ya alƙawarin zai rika aikowa to kuma wani ana samu sani kawai ta hanya annabawa ba ta hanyar wani wali ba ta hanyar wani mutumin kirki ba ba wanda zai zo haka ya rawani shi ba annabi ba kuma ya ce ana yana samun shari'a da za a san ubangiji ta hanyar sa hasali ma duk masu irin wannan zaka samu a wato hanyoyi na fandara suka dauko to kaga kamar da muka ce shi maganar ubangiji da abin da ya gaya maka gaskiya ne to kuma tunda shi ba wai duk abin da aka gaya maka kai ba ganin sa kai ba sai dai shi ya gaya maka shi waye shi ta hanyar mazanninsa yayin da duk aka zo aka ce maka ubangiji Allahu ne sunansa Ar-Rahman ne sunansa Ar-Rahim ne sunansa Rabbul Alamin ne Al-Malik ne Al-Quddus ne As-Salam ne wannan duk sunaye da ubangiji ya saba kansa to sunaye ne da ba ka da dama ka ka aga masa wannan sunan sai ta hanyar da shari'a ta gaya maka so kuma tunda ubangiji ya riga ya faɗi labarin cewa suna da suna Allahu yana da suna Ar-Rahman yana da suna Ar-Rahim idan ka ce baka yadda ba to haƙai ta kenan ka ga Allah ta'ala shi kike kaita labarin sa tunda ka ka yadda cewa da abul ubangiji ya gafa gaskiya ne to kuma ka yadda cewa sunansa wato na wato Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Sami' Al-Alim wannan duk sunayensa ne ka yadda cewa sunansa ne haka yake ka tabbatar masa da abin sa karka yi juhudi juhudi wannan to kaga ɗaya daga cikin fukafukai guda biyu da ake bukatan ka yadda da shi na kai hukunci zuwa ga Allah da manzansa to ɗaya daga cika ce baka yadda da shi ba ta fuskar labarai al-akhbar ta fuskar hukunci an baka hukunci kace ka ansa an ce kai sallah kai azumi kai zakka duk ka karba ka ce adalci ne amma kuma an baka labari a ce ga abin da Allah ta'ala ce shi yana da sunansa Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin kace kai baka yadda ba kaga ai ka karita wani wato wani fifike babba akan wannan inda kamar kamar da aka sani a tauhidi malamai suna kasa shi ta hanyoyi daban-daban ko ka kasa shi tauhidul uluhiyya ar-rububiyya asma' wa sifat ko kuma ka kasa shi wato gida biyu gida biyu shine mai fadi zaka tauhid tauhidul ma'rifati wal ithbat da kuma tauhidul qasd wal talab tauhidul ma'rifati wal wal ithbat shine tauhidi wanda yake abinda ake bukata shine ka san abin al-masail al-ilmiyya al-imaniyya imani da Allah imani da ranar karshe imani da manzanni imani da Allah ya san gaibi isa imani da kaddara wannan duk imani ne da abin da ake bukata ba wai aiki ake son ka yi ba ka sani ne ka kudurce su kawai in ka sani ka kudurce su za a ga tasirin su da aikin ka wanda ya cewa Allah ta'ala ya san duk abin da yake ya same shi to kaga za a gashi da haƙuri tawakkali za a ga tasirin wannan abu to wannan shine shi kira at-tawhidul ma'rifati wal ithbat sai kuma tawhidul qasdi wal talab shine kuma za a ce kuma yayin da duk zaka yi aikin kuma to ka nufaci Allah kadai da aikin ka wannan kaga kai abu da karabawa kenan eh to tauhidul qasd wal ma'rifa sune tauhidul wato tauhidi na rububiyya da kuma tauhidul asma wa sifat tauhidi na cewa da aikin ubangiji ka bar mishi shi nasa ne saukar da ruwan sama bayi biyan bukatun bayi amsa wato addu'a wannan shi ake tauhidul rububiyya aikin ubangiji ya zama nasa ne to to da kuma wato kuma duk labarin da ya gaya maka to kuma kai da ma shi wannan labarin haka yake wannan shi tauhidul ma'rifati wal ithbat shi kuma tauhidul qasd wa talab wal galibi shine amma da ya riga magana anan shine wato kai aikin ka abin da ka da bawa abin da ake bukatan kai kai to ka kade ta Allah da bauta wannan ka zama Allah kade ka da fata akwai ikhlasi Allah kade zaka yi fata da wannan to anan malam ya ya kafa mana babi ya yi mana babi saboda ya nuna maka cewa a wajibi imanin ka ba zai zama imani cikakke ba dole sai ka gaskata ubangiji akan duk labarin da ya gaya maka kuma idan ka ce ba haka za ka yi ba to kai ma kamar yanda wancan da zai je kai hukunci ya je kai ma dawo to kai ma yanzu ai kana kai hukunci zuwa ga san zuciyarka kuma kawai an kawo maka wani abu kai ka ce baka yadda ba shine malai yace wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman malai wa fi sahih al-bukhari qala ali hadith an-nas bima ya'rifun aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu هو أتريدون أن يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات, في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن فيه مسائل ولنن بابي ما ليتي وقول الله تعالى فدق الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن سنة واتو كافتي سونا أمنجيت نرحمة za mu zo mu karanta wato magana kan wannan cewa me yasa suke kaface sunan Allah ta'ala na Ar-Rahman saboda a yanzu dai yayin da aka samu kuma shi ma wani yana cewa ba zai imani da sunayen Allah da sufafansa ba to kaga yana kamanci shi da wani dabi'a na wannan kafiran ba yi da wasu magabata sai kafirai su ne aka fara ce musu ar-rahman suka ce wa man rahman waye wani bai rahama kuma kai mu san shi ba kai ka san shi su ga ma aiki wannan wa bi sahih al-bukhari a sahih al-bukhari qala ali ali yace hadithu an-nas bima ya'rifun ku labarta ma mutane da abin da za su iya fahimta kwakwal za ta iya ɗauka da ilimi a turiduna an yakadzaba Allah wa rasuluhu so kuke ga Allah da manzansa shi ma wannan aya ita ma wannan wannan hadisi yana nuna wato muhimmancin mutum ya tarbiya yayin da zai ba ilimin da zai bayar mutum bai zama malami mai tarbiya ba sai ya zama sai ya zama wato bai zama malamin kirki sai zama alimi rabbani yana ba wato muta al'umma kanin ilimi kafin wato manyan su ba je dako wasu maganganu da zai gwada kan mutane jama'a su ta fagabniya ba suna suna cewa a wai shin ubangiji yana yafewa ko baya yafewa yana yafe azalimi abin azalimi ko baya yafewa ya ka kaci kace kawo wannan wannan abubuwa ne da a lokacin watakila ba daidai ne ba mutum ya faɗa ba Allah ya kyauta وروى عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق الصنعاني يقتر دقى معمر ابن راشد اليماني عن ابن طاووس دقى عبد الله ابن طاووس عن أبيه دقى بابنسا عن ابن عباس دقى عبد الله ابن عباس أنه رأى رجلا لما سمع حديثا عن النبي في الصفات استنكارا لذلك cewa wato ya ga wani mutum yayin da ya ji hadisi daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi daga manzon Allah akan sifofin Allah ta'ala sai yayi wani kyankyami haka ya ji shi abin wani kaman ci gaski shi ya tashi shi abin haka ma ya za a ce ubangiji na da wannan sifa fa qala sai Allah na abbas ma farqu haula wannan mutane me yasa me ya jawo musu ke tsoro kada ta baka ce ma farqa haula kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce za a iya kanta aka ma farqa haula waɗannan mutane ba su gane tsakanin gaskiya da ƙarya ba har yanzu ashe ba ko masu santa ma ya ji zuwa riqatan inda mufkamihi za su ji na su ji natsuwa su ji imani ya zo musu yayin da suka aka karanta musu ayar da suka gane a fili take wannan ayar wa yahlikuna inda mutashabih amma inda aka karanta musu mutashabihan ayoyi ko su ce su imani ba alhali su mumulai kamar da kuka sani su yayin da aka karanta musu mutashabihai masu ɗan rikitarwa sai su mai da shi ilimin zuwa wurin Allah ta'ala sai su yi imani bada cewa lamma sami'at quraish min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru arrahman yayin da qurayshawa suka ji manzon Allah yana ambatan sufan ubangiji ko sunan ubangiji na arrahman an karu zalika sai suka kareta manzon Allah suka ce su bu yadda ba fa anzalallahu fihim ta'ala ta'ala saukar akan wannan abu mummunan ta'ada da suka yi suka ce wa hum yakfuru birrahman sai ga suna kafirce ubangiji mai rahama wannan babi kamar da nace malam ya kafa mana wannan babi saboda ya nuna maka cewa mutukar ka yarda cewa ubangiji ubangiji ne zai baka doka kai aikata to kuma dole ka yarda da labaransa in yarda da labaransa kuma yanzu ka kai hukunci zuwa ga san zuciyarka kuma shi ma kai ma yanzu san zuciyarka ba nisa take da dagutun ba kuma wannan yana zama kamar ba kamalan tauhidi ba shine ya kawo mana aya wa hum yakfurun birrahman sai ga su suna kafirce ma wato Allah ta'ala mai rahama wannan imamu ibnu kathir ke cewa wato ba sa tabbatar da suna kin yadda da sifata ubangiji da da arrahman wato a kira ubangiji da arrahman su ba sai da ba amma a ce Allahu sauran sunaye sun yadda amma a kira shi da arrahman ba sai da ba wannan ayar malamai suna alakanta ta da ko bari ito wannan ayar wasu daga cikin malamai suna alakanta ta da abin imamu bukhari da waninsa suka fitar ta hanyar az-zuhri محمد ابن شهاب الزهري دقى عروة ابن الزبير حديث مسورة مسور ابن مخرمة لشيد مروان suna ba da labari lokacin da aka ce sulhu hudaybiya shekara ta shida bayan hijira kamar da aka sani mazalla akwai shekara ta shida ya fita da shi da sahabbansa su kimanin dubu ɗari hudu suka tafi za su yi aikin haji da sun je za su yi aikin haji yadda ya ɗauko wato ayari da yawa sai mutanen sai ƙurashawa hankalin sai tashi cewa mazala ko ya zo ya yaƙi ne ya musu rabuwan gayya da haka mazala sai ya aika aje aka ya musu cewa shi ba yaƙi ya zo ba ya zo ne aikin hajji kuma su kyale shi sai ya aika musu Uthman ibn Affan ya aika musu Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan da ya je cikin iko Allah kuma sai suka dinga rike shi suka rike shi bai dawo ba har sai da wato ra'ayi suka dawo suka dawo kullum ma'aiki da shi sahabba su cewa Uthman fa ana tsammanin kashe shi akai Mazala ce to tunda dai abin haka yake kashe kashe shi suka yi to ya ce mika hannunsa kowa ya cafa za a tafi maka a wannan rana dai tun daga wato jijjige ta za a tugo ta wata sama ta dawo ƙasa duk sauran sahabbai suka masa bai'a a haka bayan an gama bai'a sai ce to ga hannun Usman shi ba shi ma sai ya bai'a wasu daga cikin shi suna cewa Usman biya ai shi duk ana tafiya ta rubuta shi bai je ba Ibn Taymiyyah Tibin Hajji suna yake cewa kaga wawaye shi da hannun ba za a zama shi ne aka cafa da shi da hannun Usman wanne bi to shi hannun manzo Allah shi ya- ya- ya ya wato ah, wato ya zama majalin hannun Usman din hannun Usman wa- da- hannun maki wanne fi fadala ana gama ci to ga hannun Usman a to ci iko Allah kuma bayan ayyuka ta Ridwan din nan kuma sai labari dawo cewa Usman yana nan da ransa yana nan da ransa to shine suka zo suka turo Suhail ibn Amr cewa a ba sulhu a ba sulhu aka faɗo wasu sharadai tsaurara wanda ku a lokacin da manzala da ya so yi hajjin da ƙarfi da haji zai iya yi maimakon ku ɗauki sulhu mai sauƙi amma sai suka riƙa wato yi- gaya ma manzo Allah wato baƙaƙen maganganu ma da kuma wato sulhu tsaurara cewa ba yanzu sai dai ya koma ba zai hajjin a wannan shekaran ba ba zai ubara a wannan shekaran ba ya- kuma sai dai ya kaza sai dai ya kaza sai dai kuma duk wanda ya ridda daga musulmai to manzo Allah lallai ba zai in sun ya ya dawo wajen su ba su mai da shi ga manzo Allah ba amma su manzo Allah ma daga duk wanda ma ya musu rita to sai ya ko- ya mai da shi abubuwa ne da yawa wanda sa bai ma- bai musu bai ma su Umar daɗi ba a lokacin Umar na Khattab da shi da sauran wasu daga cikin sahabbai bai musu daɗi ba kuma suna da gaskiya dabi'a da Adam dama a kana ganin an ma an maka wulakanci an kore ka an yi kaza an yi kaza an yi kaza to kuma shikenan nan a a kullum kun samu karfi kuma duk da kuma a ce ku karba kaskanci a addinin ku kaga wani abu ne da ba za a gane ba To amma shi shi lamarin ubangiji mazala yana aiki ne da hi- da da hikima da kuma wato wahayi shi ya sa akwai hikima da yasa yayi wannan Ah, Abubakar ya fahimci wannan da shi da wasu daga cikin sahabbai da musulmi mazala ya inkari ba amma Umar ya yi inkari ba kuma shi kadai ba ba shi kadai ba kamar yadda wasu suke ta zungurin Umar din ai asulhu ne shi kansa aka ce Ali bin Abi Talib da aka ce an an rubuta Rasulullahi aka ce aka ce shari inda mun san kai maza Allah da mun ba tsaya muna kadama da kai sai dai a share a ce Muhammad da Abdullahi Ali sai shi ma ba zai share ba to in ka zagi Umar cewa yayi maza Allah wato ya ya musa isa da ma'aiki to shi ba anan ai shi ma ma'aiki aka sake ki ba wato yanayin dole a rika gane a rika gane wato yanda yanda ɗabi'a mutane suke yanayi ne aka zo da ba ba za a abin nan ba to anan an an rubuta basmala ai aka ce bismillahir rahmanir rahim an rubuta basmala to sai shi sai suka ce a suka ce mu amma rahman fa wallahi ma adri ma huwa ko ma hiya ce ni da ar-rahman nan ni da gaskiya ban san ni ban san shi ba dan haka sai na share shi kai ga dai sa wani sunan dai amma dai ar-rahman dai ban san shi ba dan haka ba za mu yi amfani da shi ba akwai ruwayoyi da suke cewa suna yi wa mazala izgilanci cewa wannan lafazin ar-rahman mai rahama a musulmatul karnab ya sa ya sa kansa sai su ce masa ai mu ba mu san wani rahman ba sai rahman da mama suna cewa suna son su ce to a da abin da kake kira ma kana cewa kana bauta shi ma wancan ne shi musulmatul karnab wancan annabi na ƙarya eh suna yi masa izgilanci amma dai hadisin dai ta hanyoyin da ya zo hanyoyi ne masu rauni Ah, almuhim dai su ah, wato ah, ah, larabawa kurishawa sun yi inkarin wannan suna a lokacin to kaga sun yi inkari da suka yi inkari sai Allah ta'ala ya siffata aikin su cewa hum yakfuruna bir rahman suna kafirce ma wa sunan ubangiji na ar-rahman ai ba ka- ba kafirce ma Allah suke din ba ba sa- sun yarda cewa akwai Allah ta'ala sun yarda cewa akwai Allah sun yarda kuma cewa ubangiji shine da a cikin wanda ake bauta kuma shi yafi su ba waɗannan wanda suke bauta sun yarda in ka tambaye su ma na abuduhum ila liqarribuna ila Allah zulfa sun yarda da wannan me yasa me ne suke inkari shine sunan ubangiji ar-rahman shi kuma malam abin sai ya kawo wannan shi wai dan ka gane cewa idan aka kawo maka wani suna na ubangiji ka ce- ko wani aiki nasa ko wata sifansa ka ce kai ba kai daina yi ba ka ce kai ba kai da ba ka ce kai wannan wannan wannan biya maka injami kai ba kai ba ka gane wannan sunan ba to ba ka da wani magabaci sai kafirai sai kafirai daga cikin Qurayshawa su ma ai juhudi suka yi kuma juhudi anan za ku juhudi iri biyu ne idan aka kawo maka sunan ubangiji a mutum ya inkarinsa ko wani aiki nasa to juhudi iri biyu ne ko dai kai juhudi na inkari da kuma takdiri ka ce kai baka yadda ba babu shi kwata kwata kamar ar-rahman ka ce babu shi kamar a ce ar-rahman ala arshi stawa ubangiji ya da ta kala arshi wannan sifata al-istiwa sifatu fi'il insa ka ce kai baka yadda ba babu babu wani istiwa'i kwata kwata to wannan kaga juhudi inkari ne wa takdiri to wanda ya karanta haka to kaga ya karanta asalin imanin baki daya amma idan ya zama juhudin da ya juhudi ya ta'wili tawili yake cewa to shi ne yana ganin ya yarda da ayar ya yarda wannan ayar yana shi ma yana karantawa amma yana ganin a ba ka ganin idan muka kamanta ubangiji da cewa ubangiji ya yarda akan arshi za mu kamanta shi da wani wani wato dan adam mai jiri a jika a ce kawai kashi kana daidaita kana zama kamar da nake zama ai kaga wannan zai kawo tashbihi dan haka shi gaskiya ba zai iya dauka ba bari ya je ya ce istaula ba isawa ba istawa ya daidaita ya ɗaukaka kan arshinsa istaula ya mamaye ya yi rinjaye ita to shi mamaye ma da rinjaye ake magana a wurin ina magana ubangiji ya da faɗan mulki da haka shi dai ya fi ɗaukan mulki akan akan wato istawa akan ya ɗaukaka kaga wannan juhudu ta'wilin sunansa juhud ya tawili yayi wannan tawili da yayi kamar cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai eh to abin da ubangiji ya kamata ya faɗa shine wa kaga wai ya kamata eh washe wa ja'a amru rabbika a ce ubangiji a ce ya zo dan tashi alkiyama to da san da bai zo bai ina ake kenan ya ake ai ubangiji ko ina yake yana nan dan haka ba zai yi kace wai yana wai ya zo ba sai da ce al'amarin sa ya zo kaga wannan ba su inkarin ayan ba da sun yi inkarin ayan juhud inkarin wa takrimi to haka sun kafarta amma tun da ba inkari suka yi ba juhud ta'wili suka yi to yanzu wannan abin da suka yi sunansa wato bid'a sunansa bid'a shi ma idan mutum ya zama kifadi kawai yake ya fahimta amma ya rika yi ma ubangiji gaigayi to dai ana gudun kar wannan abu ya zaune a zuciyarsa kuma ya zama ya maishe shi wato juhudu inkari wa takdimi saboda dama galibi wanda ya doje kan zunubi da gangan abin da ake gudun masa kenan dama wajahadu biha wa saqanta anfus wa saqanta anfusuhum bulma wa ulwa eh sun sa sun sabai kiri cewa wani abin da Allah ya zo musu gaskiya ne amma kuma sun inkari sai suna ganin kamar za su inkari dan saki saki har daga baya abin ya zo ya zama kafirci wato siddan baki daya a to shi inkari na sufufin ubangiji suna da wanda suka yi suna da yawa akwai da yake wannan littafi galibi ba ba littafi da da aka gina shi akan wato tattauna masaloli na sufufin ubangiji ba amma za a ga kamar muqaddima na ibnu abi zaid kana wanda muka taba karanta shi a masallacin bulama da su irin su alwasitiyya da ibnu taymiya da sauran tafai a gidan sahawiyya da sauransu za ga duk malamai sun tattauna abubuwa ne da suke da alaka da masailul ilmiya wasu matsaloli za a baka kan ubangijin ka kai kanka ya yake me sufofinsa a wasu labarai tashi alkiyama me zai aikata me yake aikatawa a ce yana sakowa ya ce inna lillahi sakowa don sama ta masa rufi ba ya ce maka sama ta yi rufi a wurin ba wanda ya ce maka cewa aka yana sakowa kuma ya aka iya haka za a tabbatar shi ya faɗa in kuma ka ce baka yi dalar na aya ba to ayan da ta kawo maka kuma umara da aikin hajji da zakka da azumi sai ka shi ba ka ce baka yi da ba don ta hanyoyi ɗaya ne idan ka ce baka yadda da wato masa wato cewa abinda ubangiji ya faɗa gaskiya ne ba to sai ka ce kama kuma hukunci sa ƙarya ne kuma kawai a huta amma babu yadda za a yi ka yadda da wani bangare kuma ka ce ka yadda da bangare ba kuma a zuwa lafiya ai kaga ba a zuwa lafiya ba to za ka ga wasu daga da yawa daga cikin wannan da yake tauhid da ibada shi yake magana galibi da aikin bawa tauhid da ibada yake magana ba tauhidu ba tauhidi na al-ithbat wal ma'rifa ba amma jin haka dai ma da yake kuma abin suna hadewa da juna idan aka saboda aka dole wato ya tattauna wani bangare na sufufin ubangiji za ku ga masu masu inkarin su sufufin ubangiji ko sunayensa za ka iya raba akwai wanda su inkari ma suke baki ɗaya su bu sai da akwai wani akwai wani su akwai wani sufufin ubangiji ba ko hatta sunayen ubangiji da ake bambantawa a ce ar-rahman ar-rahim suna cewa ba wannan ba shi da wani ma'ana wato ar-rahman ba za ka ce wai za ka iya ɗauko sufan ta rahama daga cikin wannan ar-rahman din ba sai daga ce ar-rahman kawai kamar sunan yanka sunan kiranye mukan ce sunan kiranye saboda yanka kaga wani abu ne da mu ya shafa mu yan adam sunan kiranye da aka kira ka aka ce muhammadu ka amsa aka ce zaidu amsa amru amsa kaga wata kila zaidun bai da wani ma'ana kai kai a sufanka ba ba wani abu na cikin ka aka lura da shi aka ce maka zaidu ba an an yi ne dan an ce zaidu ka amsa kawai eh kamar a ce mutum damuna tari waye da sauran wannan kaga ba wai an lura cewa shine damunan ba abin da ake sako an gaya maka ka amsa ba sabanin sunaye daga baya wasu lokuta akan akan sa mana zaka ga an sa maka ne saboda yanayin wani sifa da ubangiji ya baka kamar a ce wanda yake da kokari aukata ce guru misali kaga wannan wani wani sufa ce ya dauka maka kansa daga baya to shi dan adam shi Allah ta'ala duk sunayensa duk sunayensa suna da sifofi duk sunayensa suna da sifofi da suke da alaka da ita ba wai sunaye ne wai kawai suke nuni zuwa ga zatinsa kaɗai ba duk sunayensa suna da ma'ana suna da sifa kuma da ake iya kawo ake iya wato ɓantarwa daga wannan suna in ka ce suna Allahu na bazan Allahu akwai ma'anar uluhiyya cancantan ubangiji da bauta wanda ɗan adam ke rugawa zuwa wajensa saboda sansa da yake yi da kuma wato girmama shi da yake yi wannan shi ne lafazin Allahu wa nasa in ka ce ar-rahman abinda kana tabbatar ma ubangiji da sifarsa ta rahama wannan ma'anar idan ka ce arrahim ita ma sifa ta rahama in ka ce almalik kana tabbatar masa wato da cikar mulkinsa in ka ce al-quddus ko al-mutakabbir da sauransu wannan duka na tabbatar wa ubangiji da wasu sufofi wanda wato a malamai suke tabbatar masa da da shi ko kuma ce Allah ta tabbatar maka kansa da shi manzo Allah kuma shi ma ya tabbatar masa da shi to su wasu daga cikin yan bid'a irin su jahmiya da mu'tazila su sufofin ubangiji baki daya suna inkari kuma sunayen ubangiji suna cewa ba su da sufa baki daya to kaga tun daga na fara samun matsala daga nan ne ma suka dinga aka dinga rigima da wasu daga cikin suka ce ma sai da ubangiji wannan qur'anin magana su ce ba suka inkari baki daya wanda har wannan wasu daga cikin masu mulki suka karba idan ba dan ubangiji ya taimaki wannan addini da irin su Imam Ahmad ba sai wasu daga cikin malamai suke cewa suna su Imam Ahmad wato a su kamba ma shi su yabe shi sai su ce Allah ya taimaki addini da mutane biyu ba sa cewa su ce wai mutane biyu kadai ba suna cewa da mutane biyu saboda ka iya rike katin da ake son a gaya maka Allah ya taimaki addinin musulunci da Abubakar Siddiq lokacin da mutane suka yi ridda ya dage sai an ji an dawo da su Allah kuma ya taimaki addini kuma da kuma Imam Ahmad lokacin da mutane da baki da yan masu mulki suka ce su bar tabbatar ma ubangiji siffansa ta magana Imam Ahmad ce shi ko bai san wannan ba aka yi ta tayi aka yi ta tayi aka yi ta dauki ba dadi dan uwansa yayi har aka kashe shi aka aka wasu an kashe shi an kashe su shi ko ubangiji Allah ya yi shi wato da da sarar shan ruwa to waɗannan zaka ga sun yi inkari waɗannan sunaye a da sifofin ubangiji sai kuma wanda zaka same su kuma kamar mu'tazila da maturidiyya su waɗannan da galibi su suka kawo addini wannan ƙasa su a sha'ira ga suna da tauhidi da ake kantawa a kawa'idi za ka ga waɗannan galibi mutakallimun su suke suke da alaƙa da wannan mutakallimun su ne wanda su ba wai falsafa suke yi ba to amma kuma irin ilimin falsafa suka ɗauko suka gwamu tsashe da ilimin addini suka ce ba za su gyara aka je aka yi gyaran ga abdullawa haka a suka ce suka tabbatar da sufofi ba su tabbatar da wasu ba kamar su abu a sha'irar za ka akwai su batu ma'ani su ilimi su rayuwa su magana magana ma zai suna wata da tawili ba tana tabbatar wa ubangiji da magana da yadda ya kamata ba ba ka cewa ubangiji yana magana a lokacin da ya ga dama sai da ya ga dama da kuma da abin ya kuma faɗa abin da ya ga dama mu a wajen ahlus sunna maganar ubangiji yanzu wannan salan da muka yi kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji zai amsa maka kuma dan yanzu ana yi a nan zakin bulama ana yi gadan kai ana yi kaduna ana yi amurka ana yi wannan duk ba sa ubangiji ya ɗaya ya shagatar da shi da ce bari in gama bari in gama kai ka tsaya tukuna sashi a layi a baya haka duk a lokaci ɗaya saboda ubangiji wasi'un ni ali ubangiji ya yana cikin halittunsa ai ko ko hisabi aka ji za ku ga ubangiji a lokacin za a hisabin ai ba wai za a ce ne wai wai sai an gama da wani wai ku layi ba ubangiji ya wuce gaban wannan ubangiji ga misali a lokaci ɗaya ne kai kowa na cewa alhamdulillah ya rabbil alamin kuma kowa ubangiji na amsa masa kuma kowa ubangiji zai fuskance shi har ma kuma ubangiji kuma ya kafa wato fuskansa daidai fuskan masallacin an ga yanzu wannan ba ba za ka iya suranta wannan ba za ka suranta ba amma ubangiji ya yarda da halittunsa kuma a haka kar ka manta fa yana amsa maka a haka wata dabba tana nan ita kuma ta yi makuwa ubangiji zai dawo da ita tana cikin duhu tana ci ana cikin ana ruwa ba kila kila in jikinta baki ne kila kuma tana cikin ma a cikin inda take neman makuwa ubangiji ya dawo da ita tana cikin wani wani dutse kato shi wa baki amma ubangiji ya san da ita ya ji ta kuma zai biya mata bukatunta to wannan mu shi ne abin da ahlus sunna muke faɗa kuma maganar ubangiji da aikace aikacen sa akwai allahiq da as-sabiq in aka ce allahiq da as-sabiq a aikin ubangiji shine wasu suka riga wasu inda aikace da aikace aikacen ubangiji yake yin su da mashi'a akwai wasu a ce za ka sun rataye ne da mashiyar Ubangiji, kamar wato a ce Ubangiji daga cikin abin da yake duk dare sulusun dare na ƙarshe yana sakowa sama ta kusa ya amsa wa bayi. Waɗannan aiki na Ubangiji ya ta'allaka ne da mashi'a, wani lokaci bai masa na wani lokaci sai ya yi. To wannan aikin wannan aikin da zai yi yau da dare, to da jiya ya riga shi ruwa. Su wasu daga cikin 'yan bida ba sa iya tabbatar da wannan. ce wai a ce wai ai a cikin aikin ubangiji ana samun tajaddud sabantuwa sai su ta ai sabantuwa aiki na na dan adam wanda yake na farko su ba su da wannan ba a'a aikin ubangiji idan ka kalla cewa wannan aikin nasa da da kuma wato duk wani abu da yake da alaka da mashi'ansa da magana da aikin sa da halittar sama in ka lura cewa wannan yana nuni ne zuwa ga zatin ubangiji to wannan su ci ta wannan sifa ba ta da farko ba ta da ƙarshe kamar sifan alkhalqu alkalam ba kamar mu ɗan adam ba kai ɗan adam maganarka haihuwanka ya girma maganarka sai daga baya ka koya shi kuma ubangiji ba ba koya yi ba tuntuni tun fil azal ya iya halittansa yana da iliminsa sannan kuma duk wasu aikace-aikace in ya ga dama zai yi a lokacin to wannan wato yanda yake da nuni da zatin sa wannan aikin bai da farko bai da ƙarshe amma yanda yake da alaka da shi aikin da ubangiji yake yi mukaddara maganar ubangiji to maganar ubangiji akwai riskakke akwai rigayayye akwai wanda yakan rigaya yanzu maganar da ubangiji ya yi ma annabi Musa ya riga ya yi ta amma maganar da zai sake yi ma annabawa ko bai riga yi ba maganar da zai zo ya ce wato a ran tashar kiyama ya yi wa bayi su ji daɗi to bai bar gaya shi ba akwai asabiq akwai allahin maganar da ubangiji ya ce ma annabi musa ni ne ubangijinka farkon lokacin da ya fara wannan ce ubangiji shi ne ya fara zuwa kafin maganar da ya sake cewa bayan ya tsaye da da wato annabi musa daga fir'auna da da aka zaɓe shi aka ce je yi miƙatinsa to sai da aka je sannan ya magana kafin aje bai bayi ba dan ubangiji cewa ya walamma ja'a musa li miqatina maka lama hu rabbuhu sai da yaje sana kai magana saboda a cikin aikace aikace ubangiji wannan suna da yana da dan wahala sosai wasu daga cikin malali su gane ba amma dai wasu matsaloli da ake da ake ta tabu da wasu daga cikin yan bid'a kai wasu daga cikin ahlus sunna wasu hanyar ba su gane ba wasu daga cikin ahlus sunna musamman kan sifata al-khalqu akwai wanda suke dangata ma ibn taymiya magana sasul hawadi ya faɗi wannan magana din to magana ce kuma wacce take baka sai ka ce zaka kare zaka shafure ta ba ba za ci da ilmance wannan haka take haka yake a dai wani sufa ta alkhalqu abinda abinda ibn taymiya yake faɗa dan wani wani kadan a gane amma dai ba zan tsaya sosai mai magana kan wannan ba kaga Allah ta'ala ba wani lokaci ne ya koyi halitta ba sanne sanne ya fara halitta dama sufan halittar nan ta yanda take nuni zuwa ga zatin sa cewa shi ne halitta ne alkhallaqul alim ne alkhallaqu ne shi to ba ta da farko ba ta da ƙarshe wannan sufar ta samu ya samuwar ubangiji amma mu yanzu da halittar mu da aka yi da halittar mu ya da farko saboda kai din ai sai ai akwai farkon ka saboda ka in ka in a yana da alaka da aikin dan adam ne wato in yana da alaka da dan adam ne yana da farko amma yana da alaka da shi ubangijin ne a matsayin zatin sa kancin kansa to bai da farko an fahimci wannan abin da ake magana to shi ma yanzu wannan kaga dole mutum ya tabbatar mu ubangiji da ire iren waɗannan wato aikata da ubangiji suke da alaka da da wato bashi'ansa duk abin da ubangiji yana yin sa ne idan ya ga dama to min hatta jilalatiha ala zat فإنها عزلية قديمة دون الصفة دم ومن هذه جلالتها على أفعاله المتعلقة بمشيئته فإن فيها الله قوى والصادق أشياء أكون لكي مرزقائي دنسكتي wannan ba yanda mutum ya isa ya ce zai inkarin wannan a fili ta Qur'ani a in ba amma akan wani wasu akwai lokaci da muka tattauna da wasu daga cikin malaman har malaman kasar da muka munaka shashi na taba jin yayi ibn tabi'a inkarin wannan a sharhi da yayi ma a gis tahawiya cikin iko Allah wani dalili sa muka je muka same shi sun dubje musu da wannan magana din amma kuma cikin iko Allah ba gane sosai din ba so har a cikin ta ahlus sunna wato ba ba kowa ne din yake ya gane ba Allah ta'ala ya gane da mu baki da Allah ya mana tanyin sa su kuma wato falasifa na zira na bar magana sha na magana na bar magana mutakallimun mutakallimun galibi tawi suke su gazali in su albaqil lani irin su asha'ira kusan daukacin su baki daya to su falasifa su ba sa cewa su baki ɗayansu masu a yadda suke wato alaƙa da ma'amala su da ubangiji ma'amala ce mara kyau gaskiya su duk wani nufofi na kasa sun siffata shi da shi daga cikin abin da suke yi masa nuni shine sai su ce ai ma ubangiji ma inna ma ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat suna cewa Allah ta'ala ya san absolute knowledge ne bai san particulars ba abin da suke magana shine lokacin da ya ta'ala ya sani yanzu kai yanzu yayin da ka dako bulo ka dako kaza ka dako kaza duk ka san abin da kai in kai gini duk ka sani amma ki gini zai kira ki ko zai kira ki ba ko zai kaza ko zai kaza ba lalle ka sani ba to yayin da dan adam ubangiji ya halitta halittu ai ya san abin da ya halitta amma dan adam zai zai yi aikin kirki ko zai aikin kirki ba Allah bai san wannan ba wannan aikin da muke yanzu na karatun nan mu a wajen mu ubangiji ya sani da sai suka dangata wa ubangiji jahilci da nakasa to kaga idan idan waɗannan abubuwa duka a takaice dai na faɗe shi wannan abubuwa kaga duka a sufa ce tsofi na ubangiji wasu ma sunaye ne idan ka ce za ka yi inkarinsa ubangiji ba ya tabbatar ma kansa fa ai kafircewa kai to wannan shi ma da ya kawo wannan cewa daga cikin abin da bawa zai yi na kafirce ma ubangiji shine shi ya kaita ubangijin ya kaita ubangijin shi to kurai shawa an gaya musu maganan wato arrahman amma sai suka sai suka yi kema da gas suka ce su ba za su ba za su yarda da wannan ar-rahman din ba Allah ta'ala a wata aya ta su qala cewa idza qila lakum muslimu lir-rahman qalu wa man-rahman anaslu lima ta'muruna wa zadahum nufura yace idan aka ce musu ku je ku yi rahama ku yi sujada ga mai rahama kuma ubangiji zai ji kanku ce wa man-rahman wai waye wannan mai rahama da kake faɗa waye shi sai suka ce sai sai sai sai wa man-rahman su ba za su yi ba anaslu lima ta'muruna na mi sujada ga wanda kake umarta mu da shi wannan kai kai kirkiro shi bida aka ce haka suke sa sun ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma tare da wani abin da zai baka mamaki su ma fa kafin a haifa ma'aikin fa suna sun fa san tuwar arhama din kifa da ce kawai shi yasa ubangiji ana yake ce musu wahum yakfuruna bir rahman suna kafirce mai rahman ai sun san shi suna suna kawo bakituka da suke fada suna cewa wa baya sha'ir rahman ya'qid wa yutlaq suna sun kawo wannan suna kawo irin wannan baiti cewa duk abin da ubangiji ya ga dama mai rahama suna saboda ubangiji mai rahama amma suka inkari saboda kifadi suka ki yadda su tabbatar wa ubangiji wannan suna da wannan sunan nasa na ar-rahman akwai magana tsakanin malamai akan bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim duka dai sun yi tarayya wajen cewa suna suna da alaka suna da wato sufa ta rahama ce ta ubangiji to amma dai maganar cewa bambanci tsakanin su malamai sun tattauna sosai abin da yafi inganci a maganar ganin malamai akwai magana guda biyu shefu shahara akwai magana ibnu qayyim yace ar-rahman shine yana nuni zuwa ga wato fadin ramar ubangiji shi a karan kansa a kankin kansa a zatin sa shi kuma ar-rahim yayin ya sifatu fi'il ne yayin da ubangiji ya yi maka rama sai ya zama ar-rahim wasu daga cikin malamai ba su yadda da wannan ra'ayin Ibn Dhahak ibn Zahib da sauran wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a ar-rahman yana ya fi yalwa ne kawai ar-rahman ya fi yalwa wato ar-rahman ta da yalwa ta da fadi shi kuma ar-rahim shi ma da irin nashi fadin amma kuma dai bai ta ar-rahman ba wannan dai shine abin da su malaman suke faɗi sai malai ci gaba da kawo mana waɗannan wa fi sahih al-bukhari hadisi a cikin sahih al-bukhari qala ali ali yace hadith an-nas bima ya'rifun idan kun tashi za ku bada za ku labarta ma mutane labari na addini yace ku labarta musu abin da za su fahimta ya'rifu ay yafhamu abin da za su fahimta aturiduna an yakadzaba Allah wa rasuluhu so kuke a karaita Allah ta'ala da manzansa a wannan kaga malam ya kawo shi saboda ya ƙara yin wato yimar tarbiyya cewa a cikin ilimi na addinin musulunci ilimi na addini to ya kamata kuma kai ma abdaka na malami kuma ka iya tarbiyya yadda zaka ba mutane wannan ilimi da malami bai zama malami ba sai yayin da ya zama malami ne mai baya ma wato bayi kanin ilimi kafin manya ba ka zuwa aka nan ka fara ba mutane wani ilimin da ba za su gane ba ka fara misali za ka zo ka fara gaya musu waye ubangiji ka fara ɗauko sunan Allah tukuna a kawo ar-rahman ar-rahim kar ka fara kawo maganar isa ba balle wani ya kawo hadisin sura hadisin sura ba wani wani adam ma bai ma san hadisin ba wataƙila aka kawo sai ya ci tambaya ya ce shi bai gane ba sura kuma kaza kaza kaza kaza wasu abu to kaga malamai ba sai ka ce to kaga ba ba dama ka fara katar da wato mutane ilimin da za su yi inkarin sa a farko al'amari ka fara gaya musu abin da suka sani in ka fara in ka ga misali in suka inkara maka isa ba suka ce su su gane ba sai su ce sai ka ce to amma ka da akwai ubangiji ya da ilimi eh amma kai ma ka da ilimi kuma yana da ilimi to kaga kaga yanzu an sami wani common ground kenan ka da ubangiji yana ji eh yana ji ka da kai ma kana ji eh na da ina ji to jin ka da idin ubangiji iri ɗaya ne a eh ni ji na daga nan zuwa baki ba zan ji ba amma shi ubangiji da wanda yake kusa bai wato da wanda yake nisa ɗaya suke ka da ganin sa shi ma haka yake ganin shi shi ma abin da yake mishi shabaki amma ka gan to ka ka da jin ka da jin ubangiji ba ɗaya bane kenan ka da wannan ce na yadda to haka isawa kai ma kana da yita eh ina da yita ubangiji yana da yita shi ma yana da yita to ka da yita shi da daban kai ma naka daban to kaga wannan sai ka sai a fahimta haka amma ka bar ka mishi isawa ka bar ka mishi wani ba su ci to shi gaskiya yanzu ubangiji na shi an maida masa shi ya zama dan adam kuma kaga bai gane ba da shine Ali Ali bin Talib yake cewa aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu so kuke ga shi Allah da manzansa ku ga fara ga wasu abin da za su gane tukuna shi sai Imam Bukhari da yazo wannan babi sai yake cewa babu man khassa bil ilmi qauman duna ghairihi karahiyata an la yafhamu eh kullu babu yake cewa babi wanda ya kebanci wasu mutane da wani ilimi ba wanda wasu bil ilmi qauman duna ghairihi karahiyata Allah abu kai zama su gane wannan ilimin da aka ba su ba a fara ga musu karanin ilimi kafin manya sai ya koro wannan hadisi wanda ya rawaito shi daga Ubaydullah ibn Musa daga Ma'ruf ibn Kharabut daga Abu Tufail Amir ibn Watila daga Ali bin Abi Talib ce hadithun nasu bima ya'rifu kuma imamu ibnu ibnu ibn Mas'ud ya faɗi wani magana makamancin wannan ya faɗi magana makamancin wannan kamar da imamu Muslim ya fitar a cikin muqaddimar littafinsa akwai mace tsakanin muqaddima da kuma sahihi sahihi Muslim in aka ce an rawaito hadisi daga muqaddima na sahihi Muslim to ba ana magana ingantacce ne kai tsaye ba bai cikin sharadi imamu Muslim a ciki muqaddimarsa akwai muqaddima da yayi imamu Muslim ba ka ce ya rawaito a mukaddin littafin su to ba lali ya zama yana kan sharadin sanan da inganci ba eh saboda haka wani yanzu zai iya ce ma musulmi ya kawo sai isa ya ce ai ya kawo hadisi da ibi wannan ba shi ba a cin sharadin imam muslim to ya rawaito da sanadin sa tabbatacce zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ruwaya daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ɗaya daga cikin fuqaha sab'a daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعدهم فتنة فتنة yace ba za ka zo ka labata ma wasu mutane wani labari ba kan gami da addini wanda hankalinsu ba zai iya kaiwa fahimta a lokacin ba sai ya zama jarabawa kuma ga wani su saboda ka ilimi a fara gaya mutum ilimin da zai gane a fara gaya mutum ilimin da zai gane kar a fara gaya mutum ilimin da ba zai gane ba kina da ma yawa malamai suke cewa haridan sifat na ubangiji musamman sifatu fi'il da kuma su daga cikin sufofi da yake banta da su wanda ana iya wato dangata ba dan adam shi ma wannan sufa din to ba shine ba asali ka fara kanta goya koya ma mutane ba ka fara koya musu sallah azumi kuma koya musu waye ubangijin ka gaya musu ilimi ganin sa da rayuwarsa cewa shi yana da kamalar rayuwa da yadda yake biya ma kowa bukatunsa a samadiyansa Allahu samad ka gaya fara gaya musu wannan kar ka shiga da ka ce yara sun amma dai a bambancin mu da yan bid'a za ka ga yan bid'a ko suna kawo wannan da suna kawo ikhtilaf kaga anan ba cewa aka kika koya mutane ba wasu suna kawo tashwishi akan wannan sai su ce waɗannan ilimi da ake ta karantawa yanzu wai dole sai an karantar da mutane me yasa ba za a kyala mutane ba su abin da suke bukata shine a munafunci in an zo in an zo a wurin hadisi da yake da alaka da wasu abubuwa da wasu mutanen ba su a karanta to sai a ce to gaskiya ka ana hadisi akwai rikici bari mu gaba sai a gaba za ga yanzu tali kamar hadisin wannan ummu haram bint bilhan da wani ya kawo da ba an kawo maganar raddi ne amma an dole in aka zo ya kawo barnasa kuma dole a gyara to kaga ba da baka ce wai da aka karanta aka yi wannan cewa wannan wannan ne mafi fitina ne da aka karanta wannan ba a cikin abin da wannan malamai ke magana cewa kar a karanta ko kuma a zo ana muna yanzu misali mukaddara mace muna karatun sahih muslim duk kowane hadisi na karanta muku amma kawai sai a zo hadisin Hamad ibn Salama daga Thabit al-Burayn an Anas hadisin iyayen ma'aiki kawai sai in ce to gaskiya an zo wajen nan akwai rigima a cikin wannan hadisin bari in gaba ana daga lokacin da kace rigima wani zai wani zai samu curiosity fuduniya wani zai ce a dole sai na gani a kuma a ce ilimi kuma akwai dogma addinin musulunci ba mu da dogma ba abin da za a ce wai aka gaya mutum ba zai kani ba kawai dai akwai tarbiyya a fara gaya maka kanana kafin manya amma magana ka ce wai za a zo mu dinga mu juna kurndine ga ilimin yanda yake kuma mu dinga wani haɗewa muna cewa mu ba za mu faɗa ba babu shi a addinin musulunci haka wannan sabanin yan bid'a su suka ce sun dukkan waɗannan manyan shugabannin nasu to babu wanda in ya zo ya baiti ba za ka ji ka samu hakika muhammadiyya nan da sauransu da yan hakika da suke cewa kowa kowa Allah nan a cikin mangarinsu na baiti babu ba babu duk su nan yayin da suka karkace suka kwanta sosai suka gyara sosai suka sha shayi daga sosai murida sosai za su fara gaya maka wannan tsawon iri iri dan karo ne zai ce ai mu wallahi ba aqida mu dai a wannan kai dai kai dai fada ba wani wasu ya fada ba wasu amma ba haka ba a gashi a littafi kace babu ai na san koyo kawai mafarki suke yi ba farki suke ba to amma sai wai ka a karanta a wannan ai wannan wannan mahajubai ne waɗannan ai su an kange su na su gane ba ka ku gaya wa mutane kar kaza kaga wannan munafunci ne kuma to kuma ba kuma irin ilimi na yan shi'a ba shi ma za ga mutum ya zo kawai ya dinga ce maka ya dinga maka sallah yanzu idan ya zo nan shi wannan nagarin namu shi jagoran nasu wasu aka zo yana yin wata sallah yanda ka sani yana kan tafi salatin nabi abin da baka tafi salatin nabi kawai ya rika yi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau kaga kuma munafunci kuma turukuru a ina yan shi za su yi wannan sallah saboda Allah to amma saboda ne to muna mu a jinsu babu irin wannan munafunci kawai ka jinka din wasu abubuwa kawai kaga wasu mutane kana taqiya kana waye kana waye amma na ciki na ciki kaga kawai munafunci ne to wannan da ake cewa ku ga mutane abin da za su fahimta ba shi ake magana ba abin da ake magana fara gaya mishi kanana kafin ka je manya kuma wanda kuma ko a kantarwa haka ake ba da ba yanzu kawai zuwa fara kanta maka wani abu ko a sai sai a fara gaka wasu abubuwa manya sai a fara gaya maka kanana wanda haka ake amma aka zo gaba ko za a gaya maka aka zo gaba za a gaya maka ba wai duru wato za a maka wani kungiya kungiya ne ba da aka samu wannan wani lokaci har malamai ma suna shigar da banda wannan magana kan sifofin ubangiji suna shigar da magana kan hatta abin da zai kawo tuntunu na wato ya zama azalimai sun samu dama akwai wasu fatowoyi da akwai wasu hadisai da a lokacin da ka zo misali ba ka zuwa ka samu wanda ya zo ya falla wuka ko ya falla wani makami bi da nan da ake zai kwace wayan wani ya dulma mishi sai ka kawo mishi hadisin wanda ya kashe mutane a ɗari akwai tuba don Allah akwai hikima a wurin nan aka ba hikima me kake nufi kenan ka ce mishi akwai tuba wato ya kashe kenan a'a sai ka kawo mishi ayan wa'idi cewa duk wanda ya kashe mumuni da gangan zai shiga aljanna zai tabbata a ciki har igiya ta rara ba shikenan ba ai kaga shikenan magana ya kare da ka je ba mishi tsoro to mina magana shi sa imamu wato Anas bin Malik hadisin Urani Uraniyin Uraniyun za na san wasu sun karanta su san hadisin hadisi ne Anas bin Malik ya ce sunan da sauran tafai sai Hajjaj ya tambaye shi Hajjaj kusan zalimi ne to Uraniyun su sun zo ne suka karɓi musulunci sai majiya ba ta karɓi su ba sau zala ce a to ku je ga wanda yake makiyayin ma'aiki da dabbobi da sauransu ku je a muku magani a waye a baku kaza ku rika kaza ku rika kaza da magani da sauransu suka ji daɗi suka murmure kawai sai suka kashe shi wannan makiyayin ma'aikin suka kora wannan abubuwa suka suka tafi da shi mutuwan kashe kisan ma suka mishi kisa na rashin rashin kyautawa ba zala ku je sa aka nemo su aka binciko su aka kamo su aka yi musu kisa wanda ya dace da irin wannan kisan da suka masa kisa na wato kusan kace kisa na wulakanci to amma kaga idan baka san farkon kisan ba to idan ka ji zaka ji kamar wani tsiga jinka tashi ya ma kidin rahama sa zai irin wannan eh to ai haka abin yake shi sha da aka adalci haka yake ubangiji ba gashi da rahama ba bai sa wai auta haka yake to sai shi Hajjaj ya tambayi Allah sai ya bashi wannan hadisin sai aka koma wajen ɗalibin Hassan al-Basri duk da a Basra ɗan Basra a Basra suka rayu sai ce kash ya mala zai ba zai ba wannan zalimin wannan hadisin kaga shi yanzu yayin da ka zo ka ce fazala yayi wannan me me zai yi kenan shi ba ya riga kawo ya ce aka samu musu wasu mutane na fulla kai ya fulla kai na fulla kafa ya fulla kafa na wanda zai je tsire musu kunni ido ya je tsire musu ido kaga ka ka ba su dama ka ba su dama saboda shi ilimi a lokacin akwai lokacin da ilimin gaskiya ne a lokacin amma kuma zan ga lokacin ba daidai lokacin ne ka faɗa ba ka shuka ilimin mutane su dawo muhawarsu su ya shafa kar ka za ka ɓata lokaci a kansu kawai ka tunda kai ka faɗe ka san da ilimin nan da aka zo gaba sai ka faɗa kada mu zama hadithin sa'a ya zama wai mu kawai wato abin da ke trending shi za mu tattauna ka san wasu masu wazin haka suke wanda kuma wannan ba daidai bane ba in kace za ka yi trending za ka dinka rushe abubuwa da yawa za a iya zuwa abin ya yi trending ma ka shuru abu kai gum ba to ba abu ba bai kima yanzu kamar yadda ɗazu na fara faɗi a za ga meye wato hikima na mutum na zo a lokacin da ake ta maganan shuwa buhari ya rasu Allah ji ƙasa rahama aka fara magana Allah zai yafe ko ba zai yafe ba wanda ya azalunci Allah zai yafe ko ba zai yafe ba ko ko wani mai azizi zai ce ma ko kun yafe ko ku yafe an yafe muku to a daidai lokacin da muke fama da wasu azaliman da su su mutu ba ka faɗa wannan magana idan akwai wani wanda yake yake gaigayi yake yi ma ubangiji karan tsaye cewa yana nan yana nan cewa ce wallahi wani wani sai ya shiga wuta sai ka kawo wannan hadisin man zallabi ya ta'alla alayya Allah aka fi lufulan wa kiran mun rantsuwa cin bashi rantsuwa ce ban gafarta mu wani ba to na ya gafarta mu ka ce ba a shiga tsakanin hakkin ubangiji da wato tsakanin ubangiji da bawansa amma ubangiji ba kuma zai bar zai ki ban kadin wanda aka zalunta ba sai ya je ya bi kadin sa in ka tsaya a wurin nan wa ka zalunta ciki ubangijin nan mai adalci ne yanda ba za a zalunci shugaban da ya rasu ba haka shi ma ba za a zalunci shi ma wannan ba ya ce ya yabe ko bai yabe ba sai ka ce wanda ya yabe ga ladan ya biya kuma ubangi zai ba shi wani wani abin da zai nuna kawo sa wanda bai yabe ba kuma hakkin sa ne a je tan sai a yi in yana hakkin da gaske ai da awaci ba da awani ba ka ce kana da hakkin to ka je ka gani ai za a ce wanda ya fi kowa adalci wanda babu abin da ke koyewa ba shikenan ba to amma yayin da ka zo ka fara cewa ai ko ku yabe ba ai yabe muku muna fama da wannan gima-gima a zaliman ina hikima akwai ina hikima ko da wani wani wani kaso na gaskiya ka rike a daidai lokacin da kake faɗa wannan maganar wannan maganar babu kima a lokacin faɗanta dan wani kawai zai ji a haka ne a za a yafe to kawai a ci gaba maka na abin da ce a ce a ci gaba da gashi kenan kawai a ci gaba da gasa wato ana mana aya a hannu to kaga wannan babu hikima eh saboda haka a ci gaba ka ci gaba da addu'a kuma in ka zo ka ci gaba da addu'a ba shugaba da ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya ramin shi Allah ya kishi da bayan sa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma in an zo magana yafiya ka faɗi magana yafiya amma kar ka shiga kuma ka ce wai dole dole in babu gafi ba dole dole Allah ya wa ka faɗa maka wannan magana aka ga wannan shiga ne bashar ba shani kuma sai ka hana ka ce amma ku ce Allah ta'ala wai wani dole sai ya shiga wuta wannan kuma yi mu ubangiji ganganci ba bawa sa bane wa ya ce a shiga saboda haka waɗannan duka mu ma sai mun ga sai mun fahimci wani abubuwa ba komai da yake tunani zaka ji ka ce wai komai sai ka faɗa ba wani abin shiru ake yi a sai idan gaba ya zo akwai akwai gaba da zaka kawo hadisin hadisi wani ya zo yana neman tuba ya rasa ya zai yana cewa anya ina da tuba yace malam me kai ne kaza da kaza kaza kaza kaza ne kaza da kaza nayi sai tuka yanzu ka tuba in ya tuba ka ji cewa lalle ya tuba sai ka mushi ayoyin tuba Allah ta'ala sai wato ya shirya tuba ga bawa inna Allah yaghfiru dhunuba tabi'a sai ka faɗa wannan maganar sai kuma ka ce kuma ka kawo ka yi aiki na alhaidi ubangiji ya sanya zai yi da kai in je kiyama ubangiji da hanyoyinsa da yawa na sulhu tsakanin bayi amma kuma ka zo ka ce din gurgun ba zai yafi kaga shi shi wannan shiga ne sharba sharu kuma to amma kuma kuma ka ce lalle lalle za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wasu su samu dama to gaskiya ina ganin wannan ba ba wani abu ne da ya kamata mutum ya ya rika yi ba Allah ta'ala ya kyauta lokacin insha Allah ayi hakuri zamu zamu dakata nan ai babu bai da bai da yawa in muka zo sai mu ƙara karanta hadisan da suka mana saura da kuma sauran masail abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure tana ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na na na eh haka na eh to eh to ai ka san biyan da kai ko ba kana son maka ce kuta mutane fa sai sun ci ce kuta tunda wani ba fahimta suke nan ba a abin da na faɗa a takaice zan fara maimaitawa malamai sun kasa ruwa kashi uku ruwan sama akwai almatsarul jari almuqit ruwan sama wanda yake gudana yanzu ake yin sa aka yi ruwan sama mai karfi wanda mutane ba za su iya fitowa ya waya musu duka ba irin ne wanda za ce wannan ruwa ya mun duka ba wai ya yi yafyaf ba to wannan malamai duka lokacin malamai jimhurin malamai sun yi da cewa za a iya haɗa ruwa saboda wannan za a iya haɗa sallah saboda wannan saboda ruwan gashi ai mushakan ta a fili ana ganin ta sai kuma akwai almatar annazil bil fi'l ruwa da ya riga ya sauko to amma da ya sauko shi ya riga ya dauke da ya dauke kuma sai ya bar wato wasu abubuwa da mutane za su tattaki zo masallaci za su sha wahala wannan wasu daga cikin malamai musu yadda ma a hada ruwa hada sallah saboda wannan ba shi kansa kamar imamu shafi'i imamu shafi'i bai yadda ma kwata shi ruwa na daukewa in dai dan wani kwatami ne ko wani waye sai ka zo su waɗanda wanda ba zai iya zawa dan baka da lafiya kawai ka zama ka gida amma dai sai ka zo kaga ba shi tun daga nan fara sabani amma da yawa daga cikin malamai kuma wannan shine mazhabin da yawa daga cikin sahabbai irin Ibn Abbas yace a hada sallah sai yace na ji tsoron muku wato azine da adhahab adhahab shine wato zamewa eh saboda haka ba wai mu malikiya muna kawo wai alwahal da su azin da azulma da sauransu wannan ba sharadi ne dole ba amma da ake magana shine wajen zuwa akwai fitarwa ana iya yin ruwa akwai wani ruwa da zaga wani lokaci an yi kuma ruwa ya dan jima amma sai ga ruwa din kuma kawai ya ki buɗe ƙasa in ka zo za ka samu da ɗan dauri da sauransu babu mashakka wajen zuwa to a miji tsoron Allah shi mutsalakin da ruwa ta ko ba shi dalilin hada ruwa sallah ba hada sallah ba sai ruwan da wanda yake tare da shi akwai a wannan almashakka din dan wannan shi ne aka tabbi Abdullahi dan Abbas cewa me yasa ya hada wannan sallah tace arada Allah ya rija ummatahu baya yaso yake dauke ma al'umma wannan kunci din mutum kana akwai kunci sai a hada haka mun mai da abu ya zama kamar wani wani gasa kuma ya ya kawai shine kunci mu auren me ya ne zama ya fi kunci galibi fa jira muke fa da an gama sallan nan ya yana wani wani adanda a gadan kaya yana da adanda a gidan wasa duk zai fare fa ya fa yadda cewa ba wannan ba shi da ƙarshen abin da zai a gidan ba shi ko wannan da rangwamen da aka baka sunna ce kuma sunna ta rangwame wanda ake jin cewa wanda zai hana kama fita eh wane wane haduwan nan ayi hakuri a garuwa ya zo kaga wannan akwai mashakka ke sai a hakura sai kuma na uku shine al-matal mutawaqqa ruwa wanda ake tsammani shi kuma wannan jumhurin malamai ma akan hadari kenan ko jumhurin malamai ma su ba sa cewa ma a hada sallah saboda hadari jumhur magana ce kadai ta malikiya sai wasu daga cikin malamai da suka mara malikiya baya irin su ibnu taymiya da sauransu shi sa wasu daga cikin malamai har a lokacin in za ku tuna har ne magana cewa sun ma ce su busuma tunda babu wani hadisi da ya ce an hada saboda hadari suka ce su ba su yadda a hada ba a cikin malamanmu na wannan na Kano nan akwai malaminmu Muhammad Kabir Yunus wannan shine fatawansa ga wannan wannan karatu da kake magana na ma sake sa dan Ibrahim Sani mai nage shi ya ba mu labari a wata muzakara da muka yi wasu shekaru baya sai na ƙara masa magana cewa wannan ra'ayin da ka gaya mana malam shine da ra'ayinsa mai mai tamu mai tamu yadda kwabo da kwabo da faɗa shi ra'ayinsa shi yana cewa babu dalilin hada sallah saboda hadari haɗawa ɗin babu dalili haka yake cewa to kaga wannan shine ra'ayinsa kuma kamar a lokacin da ce wasu kasu malamai har rubutu sun yi akan wannan kamar su imamu khidr qaura suke wani mutumin zaria ya yi rubutu kan wannan suke cewa idan muna da sunna wata wanda bai yanzu mutane galibi ba sa yi da shine ala sallufin rihal in an samu ruwa a ce ku sallah a gidajen jinku to ga ya mun dai dangane hanabi ne ta yaya za a yi wannan sunna kun ji maganar su to amma kaga sai Ibn Taymiyyah suka ce to a'a to amma a tsaya a lura wannan buri ba shi ra'ayi na ba amma dai ina ga cewa wasu daga cikin malamai kar a za a tarjima kan hadari liman yazo ya kaci hadari bai yace shi ba zai hada sallah ba amma wani abu rigima wannan abu saboda da yawa daga cikin malaman ma da masu jima ba a hada sallah hadari da yawa galibin su jumhur jumhur shine majority wasu daga cikin kayyade suka ce a hada saboda hadari so saboda hadari kan za mu tashi zama kai zama wallacin ku ba saboda hadari wasu daga cikin malamai suka ce a'a tsaya a lura akwai hadarin da an san bakaran hadari ne shi wannan hadarin ne na farkon damuna kawai kawai da ya dan hada hada hada kawai yayi abin sa to kaga na farkon ko na karshen damuna irin wannan kaga ba hadari ne wanda yake ake tsammanin ruwa ba saboda su kansu malikiya in ka ji garuwa sharɗin suke bayarwa na hadari suka ce ana tsammanin za a yi ruwan da karina karina shi alamomi ba wai ana tsammanin ba za a in kana tsammanin ba za a yi ba su ba wajen barke ba a dawa sai in ana tsammanin za a samu ruwa ta ina za a sa haka shi da qara'in cewa lokacin shi ne ruwan kuma a lokacin marka marka ake da an gazali kawai ko kadan da ruwa ake yi ba lokacin farkon damuna kawai da an gazali baje waje ba malikiya su ba su da hada saboda wannan ba to ina muka samu kawai da dukkan yayi duhu duhu duhu ko a ji hada sallah ina ka samu wannan ba ma shi a magana malamai wannan shi su ba malamai suke cewa za a hada ba mu shi saboda haka mu a fatawan da muke bayarwa shine ya halatta in an samu hadari a lokacin damuna da kike gani a hada ya halatta wannan shine fa fahimta saboda tunda ake da rinjayen cewa za a samu mashakka din shari'a kuma ana ginawa har akan ma rinjayen to din to ya halatta ai haka din kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa to amma in ya zama ba a tsammanin za a samu ruwan abar magana hadawa saboda a samu ladan alasul rihal kuma idan aka ki hadawa ba ni a waje ya fahimta ta in aka ki hadawa saboda hadari duk da nace ya halatta to kuma wannan ya falala saboda wannan shi zai sa ku ribata da wannan sunna ta Allah sallallahu alaihi kuma wannan shi ne abin da ta faɗa na wannan ba wai nan ne musa wannan ne kadai ba har can ma ba wai kowa ya ci wannan fahimtar ba ka san mutane yanzu sai Allah saboda kowa na sa gara masa da kuma addini so ana yin addini ne yanda yanda aka fahimta yanda yanda yake asali tabi inda Allah kala saukar da shi ba wai fahimtar mu akan kanmu ba ba da ra'ayin faɗi fita wanda kai kake so wata wala faɗa yadda ubangiji ya ce yake tsammani cewa haka yake so a faɗe shi sai ka wannan kawai shi na faɗa kuma ina fata ran wato bayani an ƙara fitowa fili ko eh insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ganar da mu abubuwa ne da sai sai da ta hakuri wasu lokacin malamai za ka yanzu ma suna ta hana ma hada hadawa da su malikiya suna cewa ma idan da za a kyadawa za a hada afwan saboda hadari na marka markan amma sai aka ƙi yin kuma sai su to kai musahabi ne ka je ka kai ta sallar nan a fil waqti a lokaci to kaga abun ashe ba wai a sike ke ba yadda muke tsammani mun ga kai fa inda muke tani shine fa da zarar an samu ruwa da zarar an samu hadari afwan ai malam fa ya kamata a hada in ba hada ba malam fa ba ka gani ya kamata a hada malam bai hada ba a can gura gudi kuma abun bai kai ga haka ba shi wanda ya kin hadawa ma ya fi shi tamassukan bil asl ya tsaya kan asali ne cewa inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta babu magana wani rigima a yi haƙuri in an lokacin haɗawa ya yi za a hada in kuma lokacin bai yi ba shi kenan sai haƙura kowa ya je kuma gida in ruwa yake ce kuma shi kenan wato ladan sai ɗan daddafo in zai iya fitowa in ba zai iya fitowa ba kowa ya gida ta sunna ce sunna ce ladan ma ta kake za a baka kai ma ladan ladan ne ba fa za a tauye maka ba dan wani a lokacin a masallacin ya zo ya ta faɗa to a lokacin na ba da fatan makka a hada an koma gida an dawo fa ba hada ba an hada mutane kaza kaza kaza kaza kaza yace to ai wannan ladan shi zaka samu kuma Allah sallu fi rihal za a baka ladan ka eh in ya iya dafowa ya zo masallaci sai ya ce Allah sallu fi rihal ko Allah sallu fi buyutikum dan wannan kalma maka mutum wannan wani hayya Allah sallah sai ya mame ya faɗa wannan magana wannan shine zo a sunna insha Allah hadisi Abdullahi ibn Abbas shi ne hadisi Abdullahi ibn Abbas a basar ne wata rana ya zo yana yin kuɗi ba da ya zo yana yin kuɗi ba sai aka zo wata gaba wani gaba wanda ba zai iya tsayawa ba saboda wani abin da a fahimci ilimin ba daidai ba akwai irin wani abu muhimmancin abin da zai iya tasowa an fara magana kake musamman ka zo mu kadara yan anguwa kaza da yan anguwa kaza suna rigima aka zo aka aka in aka jira suke kai ka dame su amma suna ganin mutuncinka ba za su iya ci gaba da tsiyansu ba to kawai ana ta sulhu ana ta sulhu ana ta sulhu magariba ta yi sai ka bari sai isha sai ku haɗa sallah a gama yin sulhu saboda wannan zai ci rai to wannan shine wasu abubuwa masu muhimmanci amru min al-amn aw al-khawf ake tattaunawa an aka rabu to za a samu wato wani haraji ibn abbas sai da aka zo sai ya ki magariba sai da isha ta kuma yace wannan shine sunna yace manzo ya hada ba tare da ruwan sama ba tare da tsoro ba ba tare da kaza ba Abdullahi Abbas yana sai nuna maka cewa ba wai kawai ruwan sama yake tsoro da tafiya shi sa hada sallah ba abubuwa ne da yawa wanda kuma wanda kuma malamai sun fara wannan fatawar suka ce yanzu da za a sami wani wanda yake shi ya shiga rijiya ya shiga rijiya ya fara haka rijiyansa kuma fitowar zai zama masa da wahala sosai suka ce idan akwai haraji kuma ba zai iya yin wannan aikin ba sai kuma yana buƙatar waɗannan abubuwa kawai shi ne cikin da rijiyarsa ba za ta yi ya cikin da uzurinsa sai da asar ta yi yanzu kaga wani aka yi haka sai sai wani aka aka ba da wani abu na tattaunawa na na al'umma da shafa al'umma baki da suka ce ya halatta in an saboda bukata a hada sallar saboda wannan to waɗannan duka ya halatta saboda haka ba wai kawai saboda guguwa ko hadari ko a duk wannan ba shine ba ai kaga ba man da hadari ma ya ku sanyi musamman za ba kawo sanyi ba wai sai to ba kawo sanyi shi akwai wani jaura ta in ta shiga da sauran sa ka fahimci cewa duk tsofi ne ke zuwa masallacin da kyar suke zuwa ana makarkata to sai a hada to kuma yasa ba a rigima tsakanin azan da asar shi ma azan da la'asar shi ba a abla bin abbas hadisi ɗaya ne yace kuma an hada din ba a rigima saboda wannan sai azan da magarba da isha kowa ne sai ya kwanta ya kwanta abu yi abubuwan da sauki ko dokta da wani abu eh to na'am na safa eh eh gaskiya eh eh a gaskiya magana wannan magana mafi inganci a wasu malamai sun faɗa haka babin adalci na ilimi wasu yawancin malamai mun ma da kan malikiya ya za ku ga hukun ma suna taimashi wani sharadi iri iri kaje ka duba iziya za ka gani don akwai wannan maganganun da suka yi a to amma dai abin da ya fi magana mafi inganci a shekul albani ya yi littafi ya yi magana akan shi hukun da jaurab duka ya ce duka ana yi ya kuma kawo akare da sauransu da iri shi malamin ko bai tuba ba ko kuma ya ƙi sallama ba sunnonin da akare da aka samu daga sahabbai magana mafi inganci ba magana ma safa ba duk abin da zaka iya nadewa a jikinka kai tafiya da shi ya yi zama sauki zaka iya tafiya da shi ka taka ka tafiya da shi ya halitta ka shafa kansa inda misali an shiga wani yanayin da babu takalma ka je ka samu wani wani rawan dukkan nada jikinka da wannan na halitta ka shafa da shi a shafa kansa kuma ita shari'a ta kan zo ta in ta barka in ta baka dama kai abu to kuma ta baka dama kai wannan ma'ayar na abin ba za a dan daurin nasi a ce kawai za a wata zahiriya kawai sai aka abin da nasi zo kadai ai ba ai malamai muwa ba haka yanzu kaga in ba aka ce za a yi haka kaga sai a ce sai dai giya sau na tsimi za a haramta na wani lokacin ma'aiki amma kaga giya tun da ya bada ya riga ya bada doka ya haramta gi wannan giya ya kuma haramta duk abin da ke da wani ma'anar wannan giya din shi shine wato duk abin da zai kawo wato maye da sauransu sai shi shari'a haka haka take sai haka wani wani asali na shari'a wanda inda zai kila ya koma ya duba tafi ne da shekul albani wanda shi ya yi mutane da yawa laifi shekul albani tunda shi sunna yake so wasu ba su sunna za ga ba son wannan abubuwa suke ba amma abin a fili ma yake ba ya da bukatar wani dogon bincike a fili yake cewa jawrab ɗin ya halatta makamata duk sun yi haka kuma duk wato ba wanda ya musu inkari akan haka ila iyaka dai sharɗai wasu malamai suka kawo daga baya cewa sai kufi mai fata mai waye duk wannan ba dalili a shari'a ko ba su adara ta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh